da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mutu mun kai da rahama ya sanya albarka a cikin abin da za mu fara za mu tashi har yanzu dai muna a kitabul wudu za mu tashi hadisi na 157 babu man madmada من السويق ولم يتوضا باب من مضمض baban da zai karantar da mu hukuncin wanda ya kurkura baki minas sawiki a lokacin da ya ci gari da aka gama ko kuma ya sha kuɗi wala mai tawatta a sai da ya arwalla ba daga wannan abin da ya ci ko kuma ya sha mutum ne yana da arwalla sai aka kawo abinci sai ya ci wannan abincin ko abin sha da aka tashi yin sallah kuma sai kurkura baki bai sake arwalla ba wannan ya halitta ke an suwaid ibn nu'man radiyallahu anhu annahu kharaja ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaybar hatta idha kanu bis sahaba wa hiya adna khaybar fa sallala al-asr thumma da'a bil azwaj falam yuta illa bis sawiq فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ daga suwaid ibn nu'man Allah ya ƙara yarda a gare shi annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ya huta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a khaybar shekarar da aka yi gazo ta khaibar shekara ta nawa aka yi gazo ta khaibar shekara ta shekara ta bakwai hatta idan kanu bis sahaba har sai lokacin da suka zamanto suka samu kansu a sahaba sahaba kenan sunan wani guri ne da yake tsakankanin madina da khaibar wanda khaibar tana arewacin madina wahiyar adina khaibar amma ta yi kusa da khaibar ita sahaba shi yasa kitabul at'ima sai zo ala rauha mana sai da suka zo wani guri wanda yake na barid gurin da yake kamar wani boda gurin ya da zango fa sallal asra annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallal asr summa da'a bil aswad sai nemi a zo da guzurruka jam'i na sai falam yuta illa bisawi ba zo da wani abu na guzuri ba face gari wanda aka soya sauyi gari ne na alkama sai su soya shi tare da man shanu wani lokaci a cicciyar ciku a gama fa'amara bihi fasurriya sai umarni da shi sai zamanto an kwaba shi an yayyafa ruwa saboda ya zamanto kenan ya zama abu mai taushi kar ya zama kenan a bushe ba akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maki ya ci wa akan namu ma muka ci sun makama ilil magharibi sai kuma ya tashi sallan magariba ba maza maza sai kurkura baki wa maza maza na mu ma muka kurkura sun masalla wa lamai tawata ya yi salla da arwalla waccan tsala asar da ya arwalla bai sake arwalla ba sai kurkure baki ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yadda sahabi yake ba da labari kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a khaibar aka ce shekara ta bakwai aka yi khaibar wanda tsakanin al'umma ta musulmi ne da yahuda wanda suke na khaibar wanda khaibar tana arewa da madina kenan wannan ba su daga yahuda da suke cikin ƙwaryen madina kenan su suna arewacin madina hatta idza kanu bis sahaba kenan a shekara ta bakwai su a shekara ta bakwai banu qainuqa shekara ta biyu banu nadir shekara ta uku banu kureza shekara ta biyar yahudu khaibar shekara ta bakwai kenan duka waɗannan yahudawa suka warware alƙawullansu da manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma Allah subhanahu wata'ala dama ya ba da labari duk lokacin da aka kulla alƙawali da su sai ka samu su jama'a sun watsar da wannan alƙawali hatta idan kanu bisaba wa yi adana khaibar fa sallal asr thumma da'a bil aswadi wannan ya nuna a halin tahiya da zarar lokacin sallah ya yi to abin da ya fi a tsaya a yi sallah matsar ba kafin a tashi ba an yi sallah wanda kuskure ne za ka samu cewa matahiya musamman a mota sai ga ga lokacin sallah ba a yi ba a yi ta gudu alhali kuma wannan tahiyar da ake ubangi subhanahu wata'ala da ya ga dama dan lokaci ɗaya sai gaba wanda zai wutar daga cikin mota to kuma ubangijin da shine mai ba da kariya cikin ikon shi ne ake wannan tahiyar ba za a tsaya ba a sarke wajibin da ya zamanto ya dora to kaga in wannan ya zama ya fusatar da Allah ba sai ubangi ya fushi da mutanen me zai biyo baya kaga kenan abinda bashi da kyau wannan kuskure ne da zaka ga direbobi suke yi wanda kuma mun san cewa jinkirta sallah daga lokacinta kabira ce daga kaba'irin su to kuma ina ga ka jinkirta sallah daga lokacinta har ka daure din wasu kaga abin da akwai girman laifi alhali kuma tsaya ayi sallah a tahi duka ɗaya ne babu bambanci sai kaga kuma wani lokaci saboda abin da bai kai bai kawo ana iya tsaya ma bata lokaci amma ita sallah ce a tsaya bata lokaci ba za a tsaya ba sun mada bil aswad sai sa a zo da guzurarruka wannan ya nuna ruko kenan da sababi bai kore tawakkali kaga bulaguran ne yake ɗaukaka addinin Allah amma suka dauki guzuri bayan raba ka killace kanka ka zauna a guri ba tare da ka tare da guzuri ba kana jiran Allah ba ku samu ko ka je ka shiga itikafi ba tare da ka tanadi abinci ba ko ka ce a kawo ma ka dinga rarraba ido kenan ka zamanto anakallahu bayan raba da wannan ko kuma ka huta da'awa ka je ka dinga tsayuwa masallaci kana a taimaka ma kai mai da'awa ne ka wata a magabata ba haka ba abdullahi ibn mubarak nema ki ka je ka nemo in ka nema ka samu guzuri kuma ya so sai ka huta ka je ka yi da'awa amma ka huta ka je kauye kauye kana wa'azi ya ka ida wa'azin kuma ka ce to ku taimaka mana dokin Allah taya ta lalace a mana kaza wannan ba daidai bane ba falami ta illa bisawiqi ba zo da wani face kawai sauyi kaɗai wannan ya nuna ƙaramin ƙarni na sahabban manzana sassa amma wannan bai hana su ba shiga ko zazzabe da lungu-lungu sako-sako kaga falam yuta illa da sauyi kamar matsayin kuɗi misali fa amara bihi fa surriya annabi sara sai umarni ya zamanto an kwaba wannan ma'ana an yayyawa ruwa irin wannan abin na gama abin da aka samu ko kuma kowa ya kawo gusurin shi iya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe wanda suke kabila ta ash'ariyu wanda annabi sallallahu alaihi ce hum minhum wa ana hum minni wa ana minhum suna wane ne ma dan cikin su ne annabi sallallahu alaihi ce saboda su in guzurin su ya kare guzurin wasu ya kare sai a ce kowa ya tattaro a shi hudu wani abu a zubi kuma sai a raba daidai wa daida sannan kuma kaga nan gurin fasuriya fa kala rasula wa akanna sai aka gama aka yi muciya saboda akwai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam khairu tsama kasarat fihi al-aib mafi alkhairu abinci wanda hannaye suka yi wuce misali mun zo itikaf ko halin bulaguro kar ya zama wacce yana ce yana ci abinci shi kare wancan shi kare wancan shi kare a a matsayin mu na jama'a guda to abin da yafi a zuba a cikin abu gabaki ɗaya a haɗu a sa a ci shine kaga nan gurin wa kala wa kalla suma qama ila al-maghrib fa madmada yadda yi magariba fa madmada wa madmadana ya kurkura baki muka kurkura saboda duk da cewa kaga sauyi ba abu bane mai meko ko da yake wani lokaci sukan same cikin koman shanu kaga kenan saboda za a iya samu wani abu ya makale ma mutum ko kuma yanayin ka sha abu ko ka ci abu sai yanayin bakin ka zaman to ya canza kana iya tsaya a sallah sai a samu wata kwaya abu ko kuma wani abu a baki kaga sai sama mutum tashwishi to wanne ya sa ka kurkura sai zama to baki babu wani abu ko kuma ya zama to lokacin wajen karatun ma saboda kasanto da abin a baki sai kaga harfan ba su da ne kamata sun masalla wa mai kamata sai sallah ba tare da ya arwalla ba wannan yana nuna kenan za ka iya gama salloli da arwalla daya ya halitta wannan gama salloli da arwalla daya faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyu allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku mu'mine in kun tsaya sallah faghsilu wujuhakum ma'ana ku yi arwalla ita wannan ayawa sai suka fahimci cewa kenan duk lokacin da za a yi sallah mai idan kuntum ila salat in za ku yi sallah kenan ku yi mi arwalla kenan wajibi ne duk lokacin sallah a yi arwalla kenan idan kuntum ila salat amma hada kaunikum muhdithina ko kuma kun tashi daga barci tun da yawanci kaga sallah asuba an tashi daga barci ko kuma a kuna da hadasi amma ba duk lokacin da za a yi sallah wajibi a yi arwalla wasu malaman suna cewa mustahabbi ne wannan kana da lokacin sallah ka saki arwala tare da da baya kana da amma ka saki a matsayin wajibi wannan ba wajibi bane kana iya hada salloli biyar duka da arwalla ɗin dai ba ta warware ba wala mai tawadda annabi sallallahu sai bai yi arwalla ba bukhari ya fitar da wannan a kitabul wudu babul wudu'i min ghairi hadath yin arwalla ba tare da hadasi ba kaga nan gurin kenan kana yin arwalla ba tare da hadasi ya faru ba a jihadi ma fitar da shi babu hamdu zari fil ghazwi daukan guzuri a wajen yaki mutum zai je jihadi ba wai za ka zamanto ba ka zama kallo kenan za ka ɗauki mai guzurinka a magazi ya fitar da shi babu gazotul hudebiya haka kuma gazotul khaibar babu gazotul khaibar atima ya fitar da shi babu laysa alal a'ma harajun babu lehi ga wanda yake makawo in bai da guzuri ba sai ya fita ba ya ce a nan gurin ba za ka ce ba kai makawo ne bari ka je ka yi kaza ka nemi taimakon don ka huta jihadi sai kuma babu sauyi babu mazmaza ba da tsam kurkure baki bayan mutum ya ci abinci an maimuna radiyallahu anha annan nabi sallallahu akala inda haka tafan thumma salla wa lam yatawadda daga maimuna bintul harith al-hilaliya radiyallahu ta'ala anha annan nabi sallallahu akala inda haka tafan annab sallallahu ya ci naman karfata a gidanta thumma salla wa lam yatawadda kuma ya sallah ba tare da ya sake arwalla ba sai me yake nan sai kurkure baki kana da arwalla ya ka tashi yin sallah ba sai ka sake ba in kuma ka sake wannan kuma mustahabbi ne mala yace babu na hali yau mazu mizu minan labani wannan babu zai karantar da mushe in mutum ya sha madara sai ya kurkure bakin shi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shariba labanan fa madmada wa qala inna lahu jassama daga ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi shariba laban annam sallallahu ya sha madara ba ma zama sai kurkure baki wa qalat inna lahu dasaman saboda tana da mai tana da meku kenan wannan ya nuna duk lokacin da mutum ya ci ko ya sha wani abin da yake da dandano ko yake da meku tunda kaga can gurin sawi wani abu ne wanda yake da dandano to duk in mutum ya sha to alal istihbab ba wajibi bane ba kenan alal istihbab zai zamanto ya kurkura bacin shi wannan mustahabbi ne in kuma ya zama babu ruwa ke ne sallah babu laifi amma mustahabbi ne in ka ci wani abu za ka yi sallah to kuma sai ka kurkure baki wannan mustahabbi ne don kai zaman to an samu tashwishi babu wudu'i minan naumi wannan babu zai karantar da mu wajibcin yin arwalla a lokacin da mutum ya barci wanda malaman fiqh sun tantauna dangane da wajibcin yin arwalla daga inda mutum ya zamanto ya yi barci akwai waɗanda suke ga babu wajibcin yin arwalla matsar mutum yana jiran sallah ne ya yi barci wasu na ga ce a zai arwalla in har barcin yana da tsayi shine za mu ji menene kenan karkarewa cikin nan an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه daga uwar mumini Aisha Allah ya kare ra gare ta lalle manzo sallallahu ya ce idza na'asa ahadukum idan ɗayan ku ya zamanto yayi gangadi ho ya salli halin yana salla faliyar ku to ya ƙara saraka'al sai kuma ya kwanta faliyar ku hatta ya zaba anhu nan har sai barcin ya wartsake ya tafi fa inna ahadakum saboda ɗayan ku idan sallah huwa na'is in ya tsayi yana sallah halin yana gingadi la dari la Allah ya sabata bai da masaniya wa tikil yana istighfari fa yasubbu nafsa ya je ya ma kanshi bakar addu'a ko ya aibanta kanshi wannan ya nuna a lokacin da mutum yake gingadi a sallah gingadi ya kama shi kenan zai bari har sai barcin ya tsaye ya yi barcin wasu malaman suka ce kenan wannan ya keɓanci kawai sallah wadda take ta dare saboda yawanci nafila kaga ita ce ake samun wannan kenan ya suka ce kenan sallah ta nafila ta dare ake sanci amma a nan gurin malamai suka ce a ibrahim ana lissafi da kenan umumin lafazi ba wai khususu sabab ba hadisin yana magana a sallah ta barci ta dare saboda mafi yawa nan ke da rinjayen barci nafila amma ya gama ko farilla ce sai ka tsaya sai zaman to gyangyaɗi ta yadda baka san ba a ta yadda kenan gyangyaɗi yake ɗaukar ka to kaga yin zai zaman to la'alla ka shiga cikin barci tunda shi ma mafari ne na barci to abin da yi mutum ke ne sai da habbarcin wannan ya sayi sannan an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fi salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra daga anas Allah karin ra gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fi salat idan ɗayan ku ya zaman to ya gengedi a sallah falyanam yayi barci hatta ya'lama ma yaqra har ya wartsake san me yake faɗi ya zo a wata ruwa falyutimma salatu ya cike sallah din wannan sai nuna kenan cikewa da zai ƙarasa rakar ya nuna gyangyaɗin bai warware mashi arwalla ba gyangyaɗin saboda inda babu kaga da a nan gurin mai kai tsaye za ce babu babu zancen sallah a nan kenan mujarradin gyangyaɗi in dai sama sama ne wanda yake hafif na asa ko na asa ta ni wannan baya warware ma mutum arwalla matsar dai gyangyaɗin da za ka yi kana cikin hayacinka ka san mai zuwa da mai tsawa to kaga arwalla tana amma in har ya zamanto ya yi nauyi ko da kaɗan ne to babu arwalla saboda kenan sababi ne daga sababba na warwarewa arwalla ana zaton warware arwalla daga nan baka ce ba kuma a yanzu zan kwanta wane kenan ku saurara mini in kun ji tsarin wani abu ya fita ko kun ji warin wani abu sai ku gaya mu in kuma hakan bai faru ba in ka tashi ka ce kenan arwalla ta tana kenan ba kaya na kawai mujarrad in dai barci yayi nauyi babu arwalla ko da ko wani ya ce maka babu abin da ya faru gare ka kawai arwallaka kenan ta ware saboda wannan wannan inda in dai ya kai haddi na barci in dai ya kai haddi na barci wannan ya nuna kenan wajibi ne yin arwalla matsar dai mutum ya zamanto yayi barci kenan arwalla shi ta warware sannan kuma gyangyadi kaɗan ko da yawa in dai mutum yana faɗake bai warwarewa arwallon mutum inda yana faɗake shi ne wanda yake kenan khafif kenan khafifun wanda yake kenan inda ya ɗan kaɗan ne wannan kenan arwalla tana nan saboda yana cikin hayace shi amma da ya yi nauyi to babu arwalla a nan gurin babu wudu'i min ghairi hadathin babu wudu'i wannan babu zai nuna mana halaccin yin arwalla min ghairi hadathin ba tare da kuma ba tare da hadasi ya faru ba min ghairi hadathin kenan yana halitta kana da arwalla ta sallan magariba lokacin lisha kuma ka sake wasu malaman suka ce wannan mustahabbi kana da arwalla ta azhur za a yi la'asar ka sake arwalla wannan kenan an so haka in kuma kai da arwallarka ya halitta kenan ba sai ka sake ba saboda haka akan yin arwalla lokacin sallah ba tare da tawarware ba wa anhu anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة قال وكان يجزئ أهدنا الوضوء ما لم يحدث دقانا سيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة lalle manzala sa sai ya kasance yakan yi arwalla inda kulli salatin duk lokacin da zai sallah qala anas yace wa kana yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdith yin arwalla yakan isar ma ɗayan mu matsar dai bai hadasi bai hoto ba a cikin shi kenan matsayin yin arwallar shi halaka ne wannan ya nuna kamala ta maki sallallahu alaihi wasallam duk da wani lokaci an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli tare da arwalla daya amma saboda kamala ta maki sallallahu alaihi tare da da koi arwallai amma kuma duk in zai sallah sallallahu alaihi wasallam sai ya saki arwalla saboda isbagu rudu ala al-makari wa intizar as-salati ba'da as-salah fa zalikum ribat fa zalikum ribat fa zalikum ribat sannan kuma saboda fadala na arwalla kaga idza tawadda al-amru al-muslim fa ghassala wajahahu kharajat kullu khatamin wajhihi haka kaga fadala kenan na yin arwalla sai annabi sallallahu alaihi kenan babu lahi kana da arwalla ta magriba kuma za ka yi lisha ka sake arwalla wannan fadla ce so da duk ladan da ake samu in an yi arwalla to kana da wannan ladan kaga ashe ƙarin lada ne a gare ka da kuma ƙarin fadla a gare ka kenan ba duk lokacin da mutum zai arwalla ba ne yake nuna sai da hadasi ya fita daga cikin shi sannan kuma ba wai sai hadasi ya fita ba arwalla ta zama wajibi inda mutum zai arwalla ba tare da hadasi ba kenan ya aikata laifi a'a wannan abin so ne sau da aka kada iya sakewa babun minal kaba iri allah ya tsatsira min bauli wannan babi zai bayyana mana cewa minal kaba yana daga kaba'irul zunub Allah ya satira min bauli mutum ya zamanto bai suturtu ba bai suturce bai suturce tsirece shi ba daga bawali babu min al-kaba'ir Allah ya satira min bauli yana daga kaba'irul zunub rashin suturcewa al'aura ta yadda wasu zaka ga in sun zo yin bawali za su cire tufafinsu ko kuma irin ban ɗakin da wani yana ganin wani ko kuma kawai ɗan gehen gurin gwalalo sai mutum je kawai sai ya cire al'aurar shi dinga bawali ko kuma mutum kaga gurin da ma mutane suke zama in sau ya ɗauka kawai sai je shi bawalin shi a nan gurin duka wannan kaga yana daga abin da yake laifi ko kuma ya zama tsoma ba a samu tsarkaka ba ɗabi'a ta yahudu da nasara rashin tsabtata daga fitsari allah karewa kenan rashin suturcewa al'aura a lokacin bawali kaga in har lokacin bawali wanda dole ne mutum ba zai bawali ba a cikin tufafin shi labudda zai cire tufa ya zama to yayi bawali in har a wannan lokacin an buƙaci suturcewa al'aura domin kake tunani kuma a lokacin da ba wannan ba kenan min ba da aula girman zunubi a lokacin da ba lokacin buƙata ba mutum ya zama to ya bayyana wani sashi na tsirecin shi kamar irin matasan da zaka ga wajen balo sai ka ga mutum cinya a hili ko kuma babu riga cibiya a hili ko kuma irin wanda za ka ga su ma da tufafi sun sako kwamta ta yadda zai zama to ɓangaren al'aurarsu mughallaza a hili kaga wannan duka iya daga manya-manyan laifuffuka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu kaga kwa in har mutum yana dumama kanshi manya-manyan kaba'irul zunub kuma ga karamcin aikata hasanat to mi kake tunani عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بهاية من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسره فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا daga ibn abbas Allah ya kare ra gare shi shekara ta nawa ya rasu 78 78 radiyallahu ta'ala anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hayatin min hitan al-madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata katanga daga katangu na madina au makka ko makka fasami'a sauta insanai sai ji murya sauti na ‘yan adam guda biyu mutane guda biyu azaban ana azabtar da su fi kuburi hima cikin kabarbarinsu wasu malaman suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka sunan waɗannan mutane guda biyu bai bayyana su ba duba da babu hikima cikin bayyana su sannan bayyana su ya zama tozaro ne wasu kuma suka ce a ma'aiki ya bayyana shi rawikin ne ibn abbas sai saka ya abu sare ka'ida ta rashin ambata sunan mutumin da ya wani abu wanda yake ba na san barka ba dan kar ya zamanto abin zagi gare shi ko kuma ga bayar shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ce yu'adaban waɗannan ana musu azaba wa ma yu'adaban fi kabir amma ba su zamo ana musu azaba fi kabirin cikin wani abu wanda yake mai girma wannan ba da labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ma'aiki wannan abu wanda dabbobi ne kawai suke shi Allah subhanahu wata'ala ya boye sanin azaba ta kabari ga waɗanda suke ‘yan adam da kuma aljannu amma dukkanin halittun Allah sukan jin irin kururuwa wadda wanda suke cikin kabari suke suke ake musu azaba suke yinta sannan kuma kaga ma'aiki salasa ya tabbatar da azaba ta kabari kamar yadda hakan shine matafiya ta ahlus sunna wal jamaa imani da kuma yarda da miƙa wuya da sallamawa akan cewa tabbas tabbas akwai azaba wadda take ta kabari da kuma tabbatar da munkaru da nakir da kuma ni'ima daga ni'ima wacce take ta kabari sabanin kenan daga cikin nau'ika na yan bid'a irin mu'tazilawa da masu ire-iren aqidunsu na gabatar da hankalinsu akan nafsi na alkur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iri-irin masu shakka a cikin zukatansu wanda su suna imani ne da abin da yake madiyin abin da suke iya gani ko suke iya tabawa amma duk abin da yake gaibu ne to ba su mi kauya su sallama wannan kuma abu ne mai girma ce sa ubangiji subhanahu wataala ya yabi bayan shi mu'mine cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da abin da basu gani ba ko suka taba summa qala yace bala gaskiya ne kenan fi kabirin cikin wani abu mai girma saboda abin da suke kenan ba abu bane babban abu abu ne wanda yake kaskantaccen abu saboda hali ne na makaskantar mutane kamar yadda zamu shi bala sai ce kana adu mala bala abu ne wanda yake mai girma ko kuma a wa ma yu'azzabani fi kabir basu zama ana musu azaba ga wani abu wanda su suke ganin shi a matsayin kabira daga kaba'irul zunub sun makala ya maki ce bala amma al'amari ne wanda yake mai girma mana su sun ɗauke shi ƙanƙannu abota sabo na wahayunan wa huwa inda Allah azim kana ado ma la yastatir min bauli ɗaya daga cikin su bai suturce al'aurashi daga bawalin shi saboda kaga a lokacin bawali ba kowa bane ba zai dinga bayyana tsirecin shi sai kaskantaccen mutum saboda cikin bayyanar da tsireci akwai kamanceceniya da dabba shi yasa kaga mafiya bayyanar da tsireci yahudawa inna sharrad dawabi inda Allah yasmun bukum alladhina la yaqilun kaga babu waɗanda suke kaskantattu sai su waɗannan saboda haka kenan sai zamanto waɗannan dangin birrika da aladu wanda Allah subhanahu wataala yace kul a'unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut to waɗannan ƙasƙantattu za ka ga su ne gaba-gaba wajen bayyanar da wannan sai ce la taturu min bauli bai suturcewa tsirecin shi daga baulin shi kaga kenan abu ne wanda yake na dana'a na ƙasƙanci na komawa bayan Allah kare mu wa kana al-akharu dayan kuma yamshi bin namima yana tahiya tare da yaɗa gulma abinda ake ce ma namima gulma daukan zancen mutane na kalkalanin qaumin ila qaumin li yufsida bainahum mutai dau zancen wa'ance kai wacce majalisa dan ya bata tsakanin in ya zama da akwai wata hikima da za ta sa haka misali akwai dalilin yin wannan misali wasu mabarnata ne ko masu aikata wani sai mutum ya je dauka ya hudi dan saboda ai gyara mutum ne ka gaina wani abin da bai dace bai ka gaya ma ma'ayin shi ko ka gaya ma alwarin shi ko ka gaya ma murabbi na shi mace ce take ba daidai ba sai ka je ka gaya ma wani alwalinsa ka gani ko ka gaya ma wanda yake wakilinsa don ya tarbiyyantar da ita ba za a kira bon nan da sunan gulma ai za ka ga masu aikatawa suna cewa yan tsurku yanzu mashayi in ya gama sai ce yan sa ido ka gani yan sa ido yan kaza duk wanda yake wani sai ce yan sa ido annabi mai kaza saboda me kenan an faɗi abin da yake yin ba daidai to a wannan babin ba a kiran shi da annabimanci amma mutane ne ka ɗauki zancen da suka yi kan ka kai mawa a to shi wannan gulma ke na annamimanci Allah kare mu dabi'a ce kuma daga cikin manya-manyan zunubai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna namamun la yadkhulul janna qasatun har ma wani daga cikin malamai ya ce ba kowa bane yake sifanta da waɗannan mafi yawa sai kaga mutum wanda yake iya da matsala bangaren nasaba shi saboda ya ce Allah subhanahu wataala ya zargi mai wannan hammazun masha'in bin namim مناء للخير معتد عظيم وكل بعد ذلك زنيم Allah subhanahu wata'ala ya ce mai yawan aibanta mutane mai yawan kai komo da kai gulma da annanimanci mai mummunar ɗabi'a Allah ce mutumin da ma yake a ɗan zina wanda aka aihe shi ba ta hanyar arme ba ya ce to mafi yawa duk wanda ka ga ya mai da wannan ɗabi'ar rigar shi ya ce to za ka samu cewa ɓangaren nasaba shi yana da matsala kawai gajin daɗin ka kaje ka ɗauko zancen wa'annan ka kai ma wa'annan su bata kawai a zama ba a shiri to kuma shi ya ji daɗi Allah kare yamshi bin namima yana tafiya da yada gulma sun da abi jarida rataba sai ma kiyasa a zo da reshe wanda yake danye na dabino jarida wanda ke na an tsirkar da shi daga ganye fa kasara tisra sai sai annab sallallahu ya tsaga wannan gida biyu fa wada ala kulli qabrin minhuma kisra a kowane kabari sai maki salasalam ya caka ya soka kenan tsage daya faƙila ya rasulullah sabon suka ce ya maki lima fa'alta haza me yasa kai haka qala ya maki ce la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yabsa watakil za a dan sassafta musu wannan hukuba ma lam yabsa matsar bai zamanto ya bushe ba wannan jumla ta ce la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yabsa wannan taraji kauna da manzala salasai yayi na cewa Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa musu wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin yanda zamu ga ce aka maida al'ada ko kuma abin ya zamanto bid'a daga bid'o'i waɗanda suke na kenan na, na, na mamaci bid'a daga bid'o'i na mamaci wanda malamai na sunna ba su ƙasa a gwiwa a jiya da yau suna ta ƙoƙarin kenan fitowa da bid'o'i a bangaren ibadodi daban-daban kaga mafi kyan littafi a kamar jana'iz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Albani ya ware bid'o'i ma duk da ake bangaren jana'iza saboda duk lokacin da ibada aka ka bid'o'i aka kewaye ta da su kaga bid'a sharri ce bid'a bata ce halaka ce sunna kuma alkhairi ce albarka ce rahama ce aikata sunna ga mamaci zai jayo su masu aikin kaga za su samu lada shi kuma mamacin tun da sunan albarka ce to ana kaunar ubangiji zai ci kanshi dalilin an aikata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hatsarin aikata irin wannan wannan kin ko kuma waɗansu ƙasashen da zaka ga na larabawa da wasu ƙasashen da su kuma ma za a samu filar filar da wannan irin na nasaru amma kohon makwanta irin yadda ake sai da irin yadda ake sai da itace da wani abubuwa na binniya to kuma sai a zo a samu shibkokin filar-filar irin na masu sai da shibkoki kuma sai a tsatsara ga sanan gurin kawai da ka zo kenan sai ka saya za ka je ziyarar ma'aiki sai a ce ka san da wanda su sun yi nisa kasashen laraba da yawa da taraf wadata da wanda ya kai musu da gadara da kuma musibantuwa da kwaikwayon yahudu da nasara to irin wannan za ka ga ana na balantayan ko wannan sai su je su sai ya je a ɗan sayi fular fil da wannan kuma sai shiga sallan masoyarsa sai je kuma gurin kabarin baban shi sai kawo ita ajiye wannan fular shi ne gagari to kaga duka irin wannan abubuwa ne da suke da wannan sannan kuma wasu malaman suka ce hikimar ranar sallallahu alaihi wasallam yace la Allah ya khaffaf anhu ma malam yayi basa suka ce matsar bai bushe ba saboda wai in dai yana danyan tunda ma ki yi kaunar haka to ba zai bushe ba to in yana danyan wai tunda dukkanin danyen abu yana tasbihi to kenan yanzu tun da yana ɗanye kenan tasbihin wannan da ɗanyen yake sababin tasbihin kenan shi kuma sai a cikin shi sababin tasbihin sai a cikin shi to da wannan ne ma irin su abdurrahman jalaluddin suyuti da ma ibnu daqiq al-id sai suke ga cewa ai sai suka istinbabi su kuma daga nan suka ce to in har tasbihi na ɗanyen abu ya jayo kenan za a ji kansu ina ga kuma karanta ƙur'ani na ɗan adam suka ce ta kuma ina ga karanta ƙur'ani na ɗan adam kenan wannan ya nuna karanta ƙur'ani gurin karanta surar da yasiri karanta kaza karanta kaza a wajen to kaga babu wani abu Allah subhanahu wataala ce in min shay'in illa yasabbihu bihamdihi kaga ne yasabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama ko ƙasa wanda yake danye ko busasshe tasbihi yake babu wani abace yana tasbihi danye ko busasshe kenan wannan illa ta faɗin cewa sababin saboda ɗanye na kaza babu zancenta sai kuma a dawo ɓangaren kenan abin da ya shafi karanta ƙur'ani ko wani abu shi kuma kenan wani abu ne wanda yake na daban wannan saboda haka wannan ya nuna yadda Allah subhanahu wataala sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin waɗannan mutane sannan kuma an saka sunayensu ba a bayyana ba saboda kenan ya zamanto suturcewa da kuma rufe asiri da su sai gare su sai kuma hatsarin rashin tsabtata daga fitsari ko kuma rashin sutarcewa tsiraici daga fitsari da kuma muni na kenan annamimanci da hatsarin shi malamai suka ce waɗannan zunubai guda biyu waɗannan kaba'ir ɗin sai aka ware su daga cikin kaba'irin zunub cewa suna daga asbab da suke shayarwa azaba ta kabari suka ce me yasa haka wasu suka ce to duba da duba da a hilin kiyama abinda za a fara ma bawa hisabi bangaren Allah haƙƙin Allah subhanahu wata'ala kenan sallah bangaren kuma haƙuƙuwa na 'yan adam shine jina ne na 'yan adam to kaga annamimanci shine dan ba na kenan kwaran yadda jini na 'yan adam tun da ka zo ka ɗauki zance wannan ka kai ma wannan ka ɓata tsakaninsu yanzu me zai biyo baya zai iya sabbaba yaƙi malamai suke cewa annamimi yakan batawa da annamimancin shi yakan iya batawa da annamimancin shi a lokaci ɗaya abinda mai sihiri a shekara ma ba zai iya batawa ba annamimi a lokaci ɗaya a rana ɗaya zai iya barnar da mai sihiri a shekara ma ba zai iya yin ta ba da ya ɗau gurme kama ne ka wani kawai har abada yayi ya kulla ta har mutuwa saboda ya dauko ya ce kuma ya dauko na wancan ya ce la'alla shi wancan da aka gaya ma ya yi zancen an yi zancen wani abu ne da sai ji kuma sai dauko zo ce aiwa ne ya ce kaza kaza kuma kai ka san an faɗin ka san an yi kaza kuma kai ma wancan ka sani to kai kana jin haushin shi kuma shi ma yana jin haushin ka ka gani to daga nan gurin sai kaga abubuwa sun kai yanda suka kai Allah kare mu Allah subhanahu wataala ya nisanta al'umma musulmi daga waɗannan ɗabi'o'i masu kuma wannan miyagun ɗabi'u Allah subhanahu wataala ya shirye da su wannan ya nuna kenan tabbaci na azaba kabari kuma akwai irin zunubai da suke shayarwa azaba ta kabari bukhari ya maimaita shi kitabul wudu babu ma ja fi ghasl al-bawl wankewa bawali a jana'iz ma babu jarida alal qabri kenan sa'ici babu azabil qabri min al-ghiba wal bawl yima mutun azaba kabari sababin giba da kuma kenan bawali sai kuma a kitabul adab babul ghiba da kuma babun namima suna daga cikin kaba'irul zunub Allah kare babu ma ja fi ghasl al-bawl baban da yazo dangane da hukuncin wankewa bawali عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به صلى الله عليه وسلم daga Anas bin Malik yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajati maki idan ya fita dan biyan bukatar shi wannan ya nuna kenan hidima wa Anas bin Malik da yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ummu Sulaim tace huwaidu muka Anas kenan ga dan hadimin ka na Anas bin Malik ai mashi addu'a ko kuma ta ɗauko ta kama nan salam shi cewa ga shi nan ya dinga yi maka hidima sallallahu alaihi wasallam a matsayin gudunmuwar da zan kawo ma to kuma anas ya tsayi akan wannan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba irin halin sa da kiyaye amana shi radiyallahu ta'ala anhu kana nabi sa idza tabarrada li hajati idan ma ya fita dan biyan bukatar shi an kace shekara ta nan anas ya rasu 93 ataituhu bima'i sai in je mishi da ruwa fa yaghsilu bihi sai ya zamanto yayi tsarki da wannan ruwan sallallahu alaihi wasallam wannan iya nuna irin halaye na al'umma musulmi da ake bukata musulmi ya zamanto tsarkakeke rashin tsarkaka daga fitsari wannan ɗabi'a ce ta kiristoci ɗabi'a ce ta kiristoci kun ga farko-farko abin da aka sabkar ma manzala sassa saboda mahimmancin tsarki Allah subhanahu wata'ala bayan an sabkar da ayoyi guda biyar na ikira sai kuma aka biyo baya da yayin muzammil kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir kenan wa thiyabaka fatahhir tubabinka ka tsarkake su kaga tsarkaka daga bawali ko najasa sai zamanto kenan sabkar wahayi na biyu saboda muhimmancin tsarki ga al'umma wacce take ta musulmi babban tsarki ko kuma ƙaramin tsarki sannan kuma rashin tsarkaka daga bawali kaga wannan yana daga abin da ya jaza cututtuka daban-daban daga al'amradul mankula wanda mafi yawa kafurai su ne suka samar da asalin wannan sai kuma shahi ta shahi amma kawuri ne zai zo kawai ya hudda famfan shi kawai ya tsula hutsari a ko'ina ya kada ta yi kawura za ta je kawai gidan kawuri akwai sahani wani sahani za a shi ko ya ga fitsarin da zai shige ne kada ya mai da abin shi kawai da tsagon fitsari ya tahi abin shi shi yasa kaga sai ka dinga jin mai wari na najasa da wannan abin tare da su to kaga addinin musulunci sai aka samar da yin tsarki a lokacin da kai yin tsarki kai da kanka ma ƙarin lafiya ne a gare to kuma ga tsabkata don tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala kuma wannan sauki ne Allah subhanahu wataala ya samar ma al'umma ta ma'aji sallallahu alaihi wasallam sai kuma irin yadda za ka samu cewa wasu daga matasa da za ka ga tare da an sauƙaƙa ma in ba ruwa kana iya ɗaukan dutse ka yi istijimar ko ka yi istinja'i ko ka yi istijimari duka kana iya wannan ka yi bawali da kai wani takarda ko wani mishiyar a jihunka sai ka hudu ka goge ka goge wannan bawali ko kuma ka samu dutse mai kyau ka goge shi ka goge wannan fitsari ɗin da ka tsaftata imam bukhari ya maimaita wannan a dai kitabul wudu babu man hamala ma habul mali tahurihi saboda yanda Anas yake daukar ruwa ya kai ma mai al-istinja bil mashi ma babu hamala al-anaza ma al-ma'i fil istinja haka sitratul musalli babu sala ila al-anaza nan ma ya maimaita shi wani tsaka sallallahu alaihi wasallam na'am imam al-bukhari yace babu safbil ma'i ala al-bawl fil masjid baban da zai bayyana mana hukuncin kuza ruwa zuba ruwa ala al-bawl ga bawli fil masjid a masallaci inda aka samu cewa yaro yayi bawli a masallaci ko wani yayi bawli a masallaci to kawai za a sheka ruwa wannan ruwan da aka sheka ya karya bakalin wannan najasa din saboda haka ko da da wannan lema din kai sallah a gurin wannan lema din yanzu ta tashi daga matsayin fitsari ya koma kenan mai matsayin ruwa saboda kaga kuza shi aka yi kenan ruwan yaron jayi najasa din saboda haka dan kai sallah a wannan gurin gurin tuntun ya tsarkaka ba wai he gurin ya bushe ba a lema wannan da aka kuza ruwa ta zamanto kenan tsarkakakken guri ana abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sayyidina abu hurairah Allah kare ra gare shi ya ce shekara ta nawa ya rasu نعم hamsin da takwas ko ƙama a arabiyun fil masjidi fabala wani mazaunin ƙauye ya tsaya a masallaci fabala ya bawali fatanawala hunnas sai mutane suka nufe shi mana suka ride shi a wata ruwayar kena babta da rahunnas mutane sai suka zamanto sun kai ɗauki a gare shi faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fasajara hunnas a wata ruwayar kenan ya zamanto suka ce mushi mahma fa qala lahum annabi sarasa annab sarasa yace da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in da'uhu ku rabu da shi wa hariqu ala bawli ku kuza a gun bawlin shi sajlan min ma'in cikakken guga na ruwa aw zanuban min ma'in ko kuma cikakken guga wanda yake na ruwa fa inna ma bitum yassirina wa lam tub'atu mu'assirina an kusani cewa an turo ku a matsayin masu sauƙaƙawa ga al'umma ba turo ku ba matsayin masu tsanantawa da kuma tirsasawa da takurawa ga al'umma wannan hadisi ya nuna tsarkakar bawali a lokacin da aka kusa ruwa kaga guga na ruwa ya lillinka yawan mai wannan bawalin to duk lokacin da kuma aka sheƙa ruwan da ya yi ƙarhin najasa kenan yanzu ya tashi daga matsayin najasa ya koma matsayin abin da yake tsarkakakke an tantauna dangane da wasu malaman suka ce wanda ya zo yi wannan daga cikin jufatu ne na al'arab kenan daga masu wauta kama wasu suka ce kuye na tabu ne hussein alfazari wasu kuma suka ce a'a abin nan ne zukuwa sara ne a tamimi wasu suka ce zukuwa sara ne saboda haka almuhimmu ba wai bukata ba ake a ayyana maka wane ne ya yi haka hukuncin ake so a baka kuma dama za mu ga a musulunci idan mutum ya aikata wani abin da yake ba na son barka ba to ba su in za a hakaito abin sai an ce wane ya yi kasa kaga ciki da akwai fallasa shi la'allatin tuni ya riga ya tuba ya yi nadama ya gane to kaga kuma a dawo ana bitar kulle ana haɗi wani ya dinga jin abin a matsayin sabon abu kama a ce tsohon kaza dawa na kaza yake alhali kuma tuntuni ya tuba wani ma ya musulunta a ce tsohon kaza ne kaga wannan duka a musulunci ba a yarda da wannan ba ama arabiyun fil masjidi wani mazaunin kauye ya tsaya masallaci fabala sai zamanto yayi bawani fatanawala wannan a lokacin sabai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai dauki akan shi mana suka nubace shi suka tunkari gun shi da niyyar kenan ya zamanto an hukunta shi wannan ya nuna kenan tsarkake masallaci da kuma nisanta masallaci da kuma inkarin munkar kai tsaye a lokacin da aka ga mutum ya zamanto ya aikata kaga sanannen abu ne wajen sahabbai kenan rashin dacewar wannan wannan yasa kai tsaye ga baki ɗayansu fatana wala hunna ba ce ba wani kowa ne ba su yi wata inda inda ba sai suka tunkare shi kan wannan sau da ɗakin allah masallaci abin da aka yi umarni kenan tsarkake shi tsarkake shi an tsahira bai tsaye da tsawafina wal akifina war ruki'is sujud kaga ana bukatar tsarkakewa da tsabtacewa da nisanta masallaci daga dukkanin wani abin da bai dace ba saboda daki ne na ubangiji subhanahu wataala babu zancen kuma duba cewa ko masallacin suwa ne ko masallacin suwa a in dai an gina masallaci da sunan masallaci gurin ibada to duk abin da bai dace ba babu zancen a sama wannan masallacin ba za a kalli ba suwana ko suwana ko suwana yadda za ka gadi yawa daga waɗanda jahilan da aka ɗora gurguwar feda irin masallatan da suke ƙauyuka sai ka ga hamma na gari gurin da yake gehe sai ka ga a zo masallaci a goga kashi wai masallacin ahlus sunna ko kuma a yi bawali gurin ka gani masallacin masallatan da suke gabas din nan na ahlus sunna kauyukan nan na gabas so dai an sai wa gari kawai wani ya zo ya musu kashi ciki wasu masallatan kuma na irin na cikin lakwalkin nan da wani ahlus sunna ya kaga ya zo a caccaba kashi da wannan a gani saboda mutane suna cutar da al'umma maimakin su gaya ma mutane addinin Allah yadda Allah ya sabkar sai su dinga kokarin karewa muradinsu da kuma sarransu musamman ahalin ahawai za ka ga suna wannan abu sai a ɗora mutum tun yana yaro a matsayin ƙin wani abu da san ginawa akan abin da yake gurguwa abin nan to da Allah ina zaka shiga da zunubin waɗanda ka dora su kan ba daidai ba ka gani ka ga ma mutum addinin Allah ɗaya ne ka ga ma mutum gaskiyar wannan in ma kana da wani haja kinka na zuciyarka wannan can daban ka bi wasu hanyoyin ka na daban saboda haka fatana wa launa faqala lahu annabi sad'uhu ma ce sai ce ku kyale shi sallallahu alaihi wasallam kaga hikima ta da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kokarin jayo hankali na mutane wannan babu kaga ba kowa bane ba zai iya tsayuwa a irin wannan matsayakin tunda kaga sahabbai kai tsaye sai suka tunkare shi bayan da za ka kawo ka shigo masallaci a ɗakin kawo ba kai hutsara ba zai ba hutsara a ɗakin shi kaga zancen ma cewa ba gurin wannan bane ya kaga abin a'a ɗaki gurin ibada gurin da mutane suke zaune ka zo ka tsula fitsari saboda haka a lokacin dawihu ma ke ce ku kyale shi ku hare ku ala bawli sajira min ma'i ku kuza guga cike da ruwa a gurin bawalin shi sannan kuma wannan darasi na gaba-gaba kenan ga wanda suke du'a kokarin kenan bashiru wala tunfiru da kuma daukan hakuri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sifanta da siffa wacce take ta hakuri wajen isar da sakon Allah da kuma alhilm juriya wannan dabi'u ne da ake son da'iya ya zama ya sifanta rashin gaugawa tasarru'i kan abu rashin gaugawa yin tasarri kada ya karshe sai bayyana cewa a akan jahilci aikata abu to amma mun kuma yawa sai kaga da'iya mutun yayi uzurin ma ba a badawa kawai za a ce a asamhu kawai yana sane abu a ce a da gangam ne abin yana sane shi babu wani uzuri babu kaza kaga mafi yawa irin masu kokarin mai da mutane yan bid'an nan zaka ga yawanci duka suna irin wannan da an samu wani ahlus sunna ya kuskure kan wani abu tare da cewa ya aikata sunna dubu sai kuskure daya kawai sai su gaugawa su ne hukunci da dan bid'a ne kaza ne kaza ne kaza ne a dinga zalunta shi kaga wannan ba daidai bane zalunci ne kaida ka tsaya ko da abu kana ga kuskure ne ka nemi tabbatar da shi sannan kuma kama mutum ababe na nasiha aw daluba mimma fa inna ma bi'tum yasirina wa lam tub'atu mu'assirina wannan shine abin da ake so mu fahimta sauƙaƙawa cikin dukkanin al'amurra kamar yadda addinin Allah sauƙi ne ya zaman toke na an ilmantar da wanda bai sani ba na jahili a ganar da shi a fahimtar da shi sannan kuma in ya aikata kan kuskure in ya aikata da gangam wannan kuma sai a ɗauki yin hukuncin da ya dace bukhari ya fitar da shi a kitabul adab babu rahama kina kitabul adab babu rahmatul walad wa taqabilihi wa wa mu'anaqatuhu tausayin yaro da sumbata shi kaga lokacin uyanar ta bane hinsa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sambaci ɗaya daga cikin jikokin shi sai ce haka kuke sangartar da yaranku ai ina da iya sun kai goma amma ba wanda nake sumbata ma ke ce to ina ya zanyan Allah ya cire rahama a zuciyarka kuma kaga yin hakan yasa yayi kyakkyawar addu'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba da wannan saukakawa to wannan kuma da yawa ya faru kaga irin zuwan mu'awiyatu bin hakam as-sulami lokacin da shi ma yazo yake magana a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da shi a cikin hikima da kuma tausasawa babu baulis subyani wannan babe zai karantar da mu hukuncin hutsari na ƙananan yara maza wanda ba su fara cin abinci ba kamar jariri wanda bai huce ba kenan nono dabinan tahaniki yar zuma ruwa kenan nono zuma dabinan tahaniki kaga mafi yawa karamin yaro dai jariri babu abincin da yake ci bai wuce wannan abubuwan na sha ba wani siro da za a bashi duk sashi a babar ruwa duka ruwa ne kaga ai ba wani bane ba mai tauri za a dauka bashi to jaririn da yake bai fara cin abinci ba dan wata shidda haka abin da ya kasa menene hukuncin bawalin shi duk ɗaya ne ko kuma da bambanci al'ummu qais al'ummu qais bint mihsan radiyallahu anha annaha atat bibin laha saghir ummu qais ta zo da wani yaron ta dan karami lam yakul ta'ama bai fara cin abinci ba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka dauko diyansu su kawo su goma a sallallahu alaihi wasallam dan yi musu dan yi ma diyan nasu addu'a da kuma fatan kenan zamantawa na gari fa ajara sau rasula ta safi hajari ko hijiri ko hajari duka a nan salasa ya zaunar da shi a cinyarsa fa bala ala saubi yaron sai bawali a tufar annabi sallallahu alaihi wasallam tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce ba a gama shi da a sakwab sakwab a mishin kasa sallallahu alaihi wasallam sai amshe shi a haka kawai wanda kuma dama karamin yaro inda ya shiga hannu kaga babu tabbacin nan da nan zai iya yin fitsari amma nan sallallahu alaihi wasallam bai kyankyamin faruwar wannan ba sallallahu alaihi wasallam sai karba kaga cikin da kai dadada zuciyar ita ma'aihiya kin ganin cewa gashi an karbi yaranta ba kyamace shi ba irin wannan hikima ce daga hikimomin na da'awa me yasa kaga wanda ba musulmi ba yawanci irin nasaron nan da suke zuwa kauyuka suna likitanci ko nawa sai ka garo na kauye da majina da kwamta kuda ya kai goma a ida amma ya kaga baturiya ta amshe shi tana tumbata shi tana nuna kamar mata hikuwar santa ita kuma uwa sai ka gehe tana ta murmushi tana jin daɗi ka gani tare da wannan gashi ta yi kaza amma ba ta wannan ƙin to mu kuma wanda ba su gane ba daga wannan ƙin sai ka ga wata wacce ke rike shi rike shi da Allah ce mai kaza da haka kuma har aje a soke mushi wata jijiyan zame allura tunda kai baka amshi ba yaran kai kaza akalla dai a ce a gyara shi ko a yi wannan shi kuma ana so mutumin da bai gane bai dinga kayaran shi ya kamata a yi a nuna mai tausasawa kawai misali irin mata ne da za ka yi na kawai ana ta kashe kuɗi a dinga zuwa au a dinga waye a'a sai an tsaya an kalli an gyara ƙasai yanzu misali wata taso rayuwa ta mutumin kawai da talauci da wasu abubuwa kuma abin baka gane ba ka zo ka likita ana hantararka ko ana ma wasu abuwa ko ana wani kyankyaminka dan adam ka nuna kana tsantsanin shi ya kake tunani zai shi ka gani ya zai babu yanda za a yi mace ta ɗauko kanta ta kai kanta guri kuma alhali ana nuna tsantsanin ta ko kyamarta ko wani abu makamace haka za ta kwammace gwadda ta zamana duk abin da zai faru ya faru a nan gurin ya yi sauki da a wulakance ta to haka kuma yaran ma to kaga wa'ancan sai su dinga amfani da wannan siyasa ɗin kaga irin wannan wani hanya ce ta da'awa wanda duk aikin da Allah ya sa kake kana iya shiga aljanna ta nan gurin yanzu kutare da da zaka yan kuturu ne yazo kai ya ake kallon kuturu da kama kusanci kuturu amma nasarin nan da suke tare da kutare leka ka ga yanda suka dinga nuna musu hanan ake nuna musu kauna nuna amma mu da kaman ma shi kuturu ba ma mutum bane can kara-kara wani ma yana cin tuwo ga kuturu ya kare da wannan abincin ya kare da abincin to amma mutanen yaya da suka dinga sa su jiki suke musu abubuwa suke duk yawanci ya zama in kuturin bai zama kirista ba ɗiyan shi ko jikocin shi duk sun zama kiristoci ka gani to irin wannan abin kenan dole sai mun tsaya mun kalle shi mun gyara wasu ababen da muke aikatawa na kusakurai sai ka ga mun ci ribar duk wani abin da muke fa ba da alaƙa bi wanda dama musulunci shi zo da wannan abuwa fa da abi ma'in sai ma ke sa a zo da ruwa fa da abi ma'in fa na zahahu wa lam yaghsilu sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanke ba daga nan gurin sai aka gane cewa yaro dan karami wanda bai fara cin abinci ba in yayi bauli kawai yayyafa ruwa za a yi ba wankewa ba malamai sun tantauna menene hikimar wannan illar da ta sa bambanci tsakanin na yarinya da kuma yaro dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yughsal min bawlil jariya wa yarash min bawlil ghulam bawali na karaman yarinya ko da bata wara cin abinci ba a wanke karamin yaro kuma a yayyafa ruwa fuqahawa sun yi kokarin ijtihadi kowane malami ya saka gugan shi bangaren bayyana kenan hikima da kuma illar da ta sa wannan mafi kusa da daidai abin da ya dace ma kenan addini da kuma manufofi na musulunci da hikima shine kenan kasantuwar a jama'a ta larabawa da ma 'yan adam akwai wani kokarin maili da kuma wannan zuwa ga yaro wanda yake namiji uwa misali za ta ɗauki ɗanta ƙarami namiji a ɗauke shi a huta da shi waje waje a huta da shi a meƙa mawancin a meƙa mawancin yawanci dai yana hannu amma ɗiya mace mafi yawa ba a fiye ba kenan ba da ta a huta da ita ƙarama a yau amma za ka ga ƙaramin jariri duk akan ɗaukar shi to kuma yaro ko ma wanne ne ka ga dole tun da ba cewa ba sai ina jin hutsari tun da yawanci yana hannu to zai dinga yawan yin hutsari a ce kuma sai an wanke da akwai tsanani shi kuma addinin musulunci kenan addini ne wanda yake na rangwantawa da sauƙaƙawa babul bawl qa'iman wa qa'ida baban da zai bayyana mana hukuncin yin bawali a tsaye ko kuma a tsugunne kenan ko a tsaye ko a tsugunne wannan duka ya halitta gwargwadon yanda ka samu kanka da kuma yanda guri ya baka kowanne kai babu laifi an huzaifa radiyallahu anhu qala daga huzaifa Allah qarin da gare shi ce ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta qaumi huzaifa ya rasu hijira tana da shekara 36 Allah qarin da gare shi 36 sahibu sirrul rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata ta qaumi annabi sallallahu ya zo wani kango na waɗansu mutane saboda me yasa nan gurajin su ba ta kaune saboda gurin ya zama guri ne na shara da jibji kenan tuntun ya zama jibji kango ne da ake zuba shara amma ba wai a ya nuna kawai karan mutum ya share sai ka zo ka shiga kame bauli ko katangar karan shi ko ka za ka yi nan gurin guri ne su batsa gurin da yake gurin zub da shara an mai da shi mazubdin shara saboda haka sai zo wannan guri fa bala qa'ima sai bauli a tsaye saboda gurin kaga da akwai taushi in an yi bawali a tsaye ba zai farfatsun maka ba amma gurin da ya zama to in ka yi bawali zai fallatsun ma tufafinka kaga yanzu na jasa ta zubin ma tufarka to wannan sai zama to ka tsugunna sai zama to ka tsugunna in kuma guri ne wanda yake mai taushi to kuma sai ka yi a tsaye mafi yawa shine bawali kenan wanda yake na mata yin bawali na mata ko kuma a yin a tsaye zai bayo ganin wani kenan al'aurarka ko tsiretinka to nan gurin kuma shi ma sai ka tsuguna ko kuma gurin ka zo guri ne duk bawali gashi nan gurin babu tsafta kaga mafi yawa muna da wannan abu sai ka samu guri mutum ashirin sun yi fitsari amma ba zuba ruwa ba musamman ma irin wancan wanda aka haɗi na baya wanda za ka ga matasan da suke zuwa su yi bawali babu wani amfani da ruwa to sai ka ga wancan yayi wancan yayi wancan yayi wannan bawalin ya daskare in ka tsuguna me zai biyo baya za ka ɗauki wata cuta to kaga irin wannan gurare baka da wata hanya face ka yi dubaran da zai zamanto ka yi bawale kenan a tsaye wanda kuma shi ma wannan ɗaya ne daga irin kusakuran da ya kamata mu jama'a ta musulmi a ce mun huce matakin wannan abu tun da addinin mu shi ya zo da tsafta amma ban ɗaki a ce har sai daga ƙasashen duniya an taso an mana ban ɗakuna kuma an mana ban ɗakunan ba mun gyara ba in ka shiga banɗakunan lakwal-lakwal innan da aka kashe makudan kudi aka yi sai ka ga akalla ka samu kashi ya kai ɗari a banɗa akalla kuma kowa ba ruwan shi sai ka rasa wai shi na biyun da ya zo yi bai ga wannan ba ne ya tsuguna a gurin ya yi shi ma wancan da ya zo yi ya aka yi da kwai kazamta a gurin shi ma zo yi kazamta a gurin abin sai ka ga kaka haka ka gani to kuma alhali abin da mun bumin iya ba ne kaga abin ya yi ƙarfin mumi sai aka yi mana kuma don kare lahiyar mu ne kuma mu ne dai zamu cutun ko mun ki ko mun so kuma kai dai dan adam labudda sai ka fitar da wannan kasam takin labudda to kaka haka kaga wannan kuskure ne ba karami ba wanda ya kamata mu gyara kuma amana dole tana kan ko dai in kai mushe ne dirgitar ne ko kuma malami ne na makaranta mas'ul na farko a guri kai ne abin tambaya kai ne mas'ul inda za tambaya ya za dole kai za ka tsara an kabar mutane fauda za su yi don mi kai ka zama mas'ul a gurin ka gani me yasa kai aka sa kai ne me ya cancanta shugabancin ka gurin dole yana daga ciki ka kula da wannan abubuwan ka gyara to wannan shi ma kuskure ne kana iya yi a tsayinka sun ma da abi ma'in ya sa ka karuwa faji itu bi ma'in fatawatta sai na zo mai da ruwa sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya zamanto yayi arwalla da wannan ruwa din muna iya tsayawa alaikun salam na eh in kamar misali ya zamanto urfin mutane ya saba saboda wancan lokacin larabawa abin da aka sani yawanci tsugunawan ma mata ne suke a tsugunni shi yasa lokaci ma kisar sai na yi sai wani ya ce unduru yana bawali a tsugune wani ya ce unduru ile ya bulu kama ta bulin mara duba yana bawali kamar na yanda mata suke to su a urfinsu ma maza dama ba a san su da yin bawali baiwanci a wannan sukan yi ne a tsaye mata kuma sai su zama sun tsuguna to ya zama kaga wani garin yanzu in ya zama kamar ƙauyuka da wasu wanda ba su gane ba a urfinsu su kawai a tsuguna a yi ne kaga za a akan cewa ma kamar arne mai hutsarin tsaye ka gani yawa to kaga to in kale ka kaga wani yanayin gurin zai je ce tsaudi kaga wani sabon addini kuma mutumin haddace mu kuma tsaye yake hutsari ban taɓa ganin haka to kaga wannan kenan sai ka sai ka tsugunma eh to kaga eh to wannan kasan su maganar su waɗancan masu bin san rai ko kuma wanda suke jahilai su masu bin san rai su gaya ma jahilai shi kuma jahilcin jahili bai hanawa a bayyana sunna kiyayyar maki kuma ba ta hana a bayyana sunna saboda haka al'amarin yake iyaka kawai in mutum yana ga da itirazi sai ya ce to abin ba haka bane ba ka gani wannan nasu ba ba lissafi da nasu sai dai kawai kale ka bangaren kenan hikima ta da'awa in har kenan mutanen sun jahilci haka nan ba su da ilimi a kai to kenan sai ka nisanci wannan abin amma gurin da ka shiga ban daki ba wani mai bin ka ciki kaga gurin da kazamta yau shi za ka tsuguna kai a nan gurin ko kuma ka leƙa wani guri jibji ne za ka yi bauli yanzu ka zo ka tsuguna a jibji ka yi bauli la'alla ma da wani kashi a gurin ka ɗauki wata cuta kaga nan ma duka ba za ka yi lissafi ba da wannan yawa حديث إن مغيرة أنه كان في سفر وأنه ذهب لحاجة حديث مغيرة وأن يكي فنه أن مغيرة جعل يسب الماء أباب الرجل يوطئ صاحبه الرجل يوطئ صاحبه توجه كان سمش أبو سعيد أرسل إلى رجل من فجاء ورأسه هو يقطر na abu sai to sai kun dinga harracewa ba saboda hikimar shi mun fita sarkin ai dan ya zama muna samun harrace shine hikimar la yazalu al-abd fi salah hadithan abu huraira la yazalu al-abd fi salah sai ma dai amma sai a kiyaye ya kamata a kula da hikimar dan ya zama ana harbace shi ne ya sami insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah